بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله لقد خلق الله عباده على الفطرة السليمة السوية وبعث الرسل لتقريرها وتكميلها والناشئة في بكور حياتها ديوان مفتوح وسجل ناصع تتلقى ما يرد عليها من حق أو باطل هي أرض تنبت حي الغراس من صحيح يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لذلك جعل الإسلام من الحقوق الواجبة على الوالدين رعاية أولادهم خصوصا في سن الشباب فإن الناشئ هو الذي يتلقى كل ما ورد له من حق أو باطل فإذا قام الوالدين بحق الرعاية والتربية قياما صحيحا يجد الناشئ طريقا سليما لتلقي العقائد والافكار فيعتقد ما امر به الاسلام اعتقاده ويتلقى من الشرائع والاخلاق ما رضي به الاسلام عقول الشباب هدف لاعداء المسلمين الذين تنوعت وسائلهم ليوقعوا ليوقعوهم في شركهم وليزجوا بهم في وعل الفتن تارة ويلقوا عليهم الشبهات تارة أخرى ليردوهم ويوردوهم مستنقع الهوى والشهوات ويغرقوهم في الملهيات والمحرمات ولا أنفع بإذن الله للشباب من التحصن بعلم الشريعة يزيد الإيمان وينير البصيرة ويهذب النفس ويقع عن بديع الأفعال فله منظوم في سلك العلماء طالبه منظوم في سلك العلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سلوكه توفيق للخلود في الجنان والخلق عنهم راضون والسميع مستغفرون والملائكة لمجالسة أهله راغبون عباد الله فاتقوا الله تبارك وتعالى في أولادكم وخصوصا في سن الشباب راءوهم قوموا برعايتهم رعاية حسنة راقبوهم فيما يعملونه راقبوهم فيما يعتقدونه من الأفكار راقبوهم في من يرافقهم رافقوهم في دخولهم وخروجهم رافقوهم في دراستهم انظروا إليهم ماذا يصنعون تابعوهم متابعة شديدة فيها رفق وفيها تيسير وليس فيها شدة وظنون السيئة ولكن تابعوه متابعة حسنة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على متابعة الشباب والنشء وتغذيه أخلاقهم والسير بهم سيرة حسنة على منهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين من رجال الله من يبو قريش godiya da yabo marasa iyaka muna kuma salati ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban halitta wanda fi kowa tsoron Allah bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ku kiyaye shi ku kiyaye dokokinsa ku bi umarninsa ku nisanci abin da ya hana ku a sirrin ku da bayyanan ku bayan nan ku sani ya bayan Allah cewa lallai Allah ya halicci halittarsa ya halicci bayansa ne akan fitra akan asalin ginin halitta na asali wanda a cikinsa mutum yake yadda da ubangijinsa a matsayin mahalicci kuma yake kan tunani mai kyau a haka Allah ya halicci dukkan ɗan adam tarbiyya ita ce ita ce take karkatar da shi daga kan hanya ta dora shi akan wani abu mummuna idan bai same ta ba tarbiyya kyakkyawa ita take tabbatar da shi ta kuma dora shi akan wannan kyakkyawar fitra da Allah ya halicce shi a kai rashin tarbiyyar kuma shi ke karkatar da mutum ya dora shi akan irin tarbiyya marar kyau da zai samu daga iyaye ko kuma daga wato al'ummar da yake zama cikinta ko malamai karkatattu ko kuma waɗanda dai yake zama da su daga abokai da makamantansu Allah ya aiko manzanni don su tabbatar da wannan fitra su tabbatar da mutane suna kan wannan gini na asali na gaskiya na imani da Allah da kuma manzanni kuma abin da yake akwai shi na tsayuwa akan fitra manzanni su kammala shi su ƙara ɗora shi akan tafarki samari waɗanda shekarunsu suka fara datawa tattaunawar mu ta yau a kansu su a farkon rayuwarsu ta samartaka rayuwa ce buɗaɗɗiya wata rijista ce da komai zai iya shiga cikinta wata ƙasa ce da komai za a iya shukawa na shukawa a iya dasawa na dasawa kuma komai zai iya tsira a cikinta mai amfani da marar amfani shi yasa in aka bar su babu nusarwa babu karantarwa babu faɗakarwa to duk abin da kake tsammani da wanda baka tsammani za su ɗauke shi daga lokacin da saurayi ya rasa mai ce masa yi ya rasa mai ce masa bari to daga lokacin ya shiga wani yanayi idan ba taufiki daga Allah ba to shikenan har ƙarshen rayuwarsa kuma akan wannan karkacewa zai tabbata sai idan Allah ya tallafo shi ya dawo kan hanya ya ku ɗan uwa musulmi ku sani cewa duk wanda ka zama sababin zuwansa duniya to Allah zai tambaye ka akan tarbiyyarsa in yaro ya fara datawa shekarunsa sun fara kaiwa yadda zai fahimci abu musamman wanda ke shekarun gama sakandare da farkon shiga jami'a wannan lokaci ko ma kafin wannan tunda aka gama juniya aka fara shiga siniya a wannan lokaci akwai buƙatar kowanne uba ya sake kallon da yake wa ɗansa a yanzu lokacin tsawa da lokacin duka an wuce shi an kai lokacin abokantaka an kai lokacin da a jika an kai lokacin girmama hankali an kai lokacin ka fara ɗora masa aikin manya ya ji cewa ya girma ka ɗora shi a kan tafarki ka nuna masa girman masu girma ka nuna masa girman allah farko tukuna shi ne kowa girma ka nuna masa zai haɗu da shi ka nuna masa allah yana da wuta yana da aljanna maganar kuma gaskiya ce ka haɗa shi da san ma'aiki manzon allah sallallahu alaihi wasallama da dasa wannan ƙaunar a zuciyarsa da ƙaunar Allah da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fifita maganar su akan ta kowa da kuma tsayawa akan girma maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni da hannu annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisi ingantacce cewa kowanne mutum Allah yana halittarsa ne akan fitra iyaye guda biyu ne uwa da uba su ne suke jirkita mutum su karkatar da shi daga asalin ginin halittarsa shi sa ai malamai suka tattauna a kan ‘ya'yan waɗanda ba musulmi ba da kuma ɗan musulmi wanda bai balaga ba duk ɗan musulmi wanda bai balaga ba ya mutu ana ƙaddara masa ɗan aljanna wanda ba musulmi ba kuma ɗan da ya mutu kafin ya balaga shine malamai suka tattauna a tsakaninsu suka yi saɓani saboda lura da wannan rahamar Allah da take cikin fitra fitra shine ginin asali da Allah ya gina mutum na karɓar imani da Allah har 'ya'yan kafirai akan wannan ake halittar su shi sa malaman suka saba in 'ya'yan kafirai sun mutu kafin su balaga ya za a yi da su ko in ce menene makomarsu mecece makomarsu a kiyama a duniya ne hukuncinsu hukuncin iyayensu a duniya hukuncinsu shine hukuncin iyayensu in iyayensu kafirai to su ma hukuncin kafirai ake musu in sun mutu makabarta ta kafirai za su kai su amma a gun ubangiji gobe kiyama tun da ba su kai hankalin aiko manzo zuwa gare su ba shine malamai suka saba wasu suka ce za a jarrabe su jarrabawa a ranar kiyama sannan su shiga aljanna saboda Allah ba zai azabtar da su akan kuma bai aiko musu manzo ba amma ƴaƴan musulmi wanda duk bai balaga ba ya mutu to musulmi ne kuma aljanna zai wuce insha Allah ta'ala to tun da ku mutane sun ginu ne akan wannan ashe iyayensu su ne suke dora su akan tafarki kyakkyawa ko mummuna a haɓaka wannan jini na asali da ake cewa fitra a ɗora shi a kan ilimin addini da tarbiyya da san alheri wanda ko ba musulmi ba ne za ka ga zai ɗora ɗansa a kan bautar wani Allah da sauran abubuwan da za su karkatar da shi su taɓar da shi to Allah annabi sallallahu alaihi yana faɗi a wannan hadisi iyaye guda biyu su ne suke karkatar da yaro daga tarbiyyar nan ta asali ashe kenan aikinka ne ya kai uba aikin ki ne ya ke kuwa ki lura da kanki ba barin sa ake yi haka kawai ya fara girma baya sallah ba ruwanki ya fara girma baya zuwa masallaci baya ba ruwansa da karatu kuma saboda wata shagwaba an saya masa waya a lokacin da wayar nan tabbace a zamanin da muke ciki yanzu mafi yawan waɗanda suke bata suke barin hanya su bar addini ma su daina sallah su koma lalacewa iri-iri sakamakon wannan harkokin waya ne a lura ba so ba ce ba ƙauna ba ne yanzu yaron da hankalinsa bai gama kammala ba ka saya masa waya ka bashi gare ya zauna babu ita gare ya zauna babu ita duk da an sani a makarantu ana ɗora musu lallai ta yi amfani da wannan to amma a yi musu dabarar da zai zama ba sakin abin da za a yi musu ba a koyaushe suna iya ɗaukar abin da yake mai kyau da mara kyau zuciya ta fi karkata in shaidan ya matso cikinta zuwa ga abin da ba daidai ba wani yaron in ya ɗauki wani mummunan abin a kallon wayan nan to har ka bar duniya kai ko shi ya bar duniya wannan abu ba zai fita daga zuciyarsa kai ne kuma ka sayo masa duk abin da zai ɗauka na zunubi ba za ka rasa wani abu a ciki na kamasho ba don haka dole ne ka san me za ka aikata dangane da tarbiyyar yaro ya ɗan uwa musulmi kuma mu sani hankulan samari musamman ƙananan samari ita ce gonar da maƙiya musulunci suka fi kaiwa abin da suke so su yi tallata sha'awa karkata zuwa ga mata da 'yan mata karkata zuwa ga biyan buƙatar farji wannan abin da shi ake fara tunkarar yaron da gabansa ya fara ma'ana a lokacin ya fara balaga lokacin da ya fara balaga wannan abun yana buƙatar iyaye su kula da shi su ja shi a jika da masallaci da gurin zama da duk abin da za a yi a tafi tare da shi wannan shi ne zai hana shi tafiya da abokan da za su dora shi a wata mummunar hanyar ya zo ya zama maka wani munafiki munafiki yana tsoron ka baya tsoron Allah yana kuya daga wani abin da ya san in ka ganshi ba za ka ji daɗi ba saboda ya san baka so to ka zama tare da shi ka nuna masa hatsarin waɗannan abubuwa lokaci ya yi wani abin da muke jin kunyar tattauna shi da 'ya'yanmu to mu aji wannan kunyar mu zauna da su mu nuna musu hatsarin da ke cikin shiga irin waɗannan alaƙoƙi na zinace-zinace a farkon rayuwa da luwatsi an fito kuru-kuru a tattauna da su in baka tattauna da su ba ma suna can suna tattaunawa da wasu da za su dora su akan wannan mummunar hanya kai za ka zauna ka nuna musu wannan abun ba daidai ba ne wannan abun akwai hatsari akwai cututtuka da za su same ka kuma in kana son aure nan gaba za ka yi hasarar lafiyar jikinka in ka shiga wannan layi Allah zai fushi da kai babu alheri karatunka ba zai albarka ba ba za ka samu aiki ba za ka lalace za ka shiga shan kwaya duk an tsoratar da shi da wannan a ja hankalinsa kuma a haɗa shi da abokai na kwarai ba laifi ba ne ka hango abokin da za ka haɗa da shi da ɗanka su zama abokai saboda kyautata zato da sauransu duk abin da ya kamata dai ka yi muna da cikin wani zamani abin sai an haɗa da addu'a babu yaron da ka san me yake yi in ya buya to kuma daga nan ne wannan abun duk da yake faruwa yake tasowa nan gaba shekara goma masu zuwa ba mu san irin samarin da za mu samu shekara goma kawai masu zuwa suwaye za su jagoranci al'umma ta ɓangaren ilimi ilimin ma na addini da ilimin da ba na addinin ba san zuciya ya yi yawa ga corruption duk ya lalata zuciyar mutane samari ƙanana abin da suke sha'awa shine a buɗe musu ƙofar da za su wawa shi dukiyar al'umma na gaba da su bai tsoratar da su akan wannan abun damar duk da ta wuce ta gitta a gabansu harinsu shine su ma su tara dukiya don haka ya jama'a ba nisa za mu da waɗannan samarin ba zama za mu da su mu ɗora su akan tafarki kada mu bar su su zama farisa su zama wato abin hari ga abokan gabar addinin musulunci waɗanda dama abin da suke so shine su lalata mu tura yaran mu cikin harkar kwaya ana ta tsaye musu da kwaya wajibin mu mu tashi tsaye a unguwannin mu da ƙauyukan mu duk wani mutum da ya zo daga wani wuri ko wani bangare na ƙasar nan aka san yana sai da ƙwayoyin nan to a yi abin da za a yi a haɗa shi da hukuma a kai shi ƙara ko ya ba da kuɗi ya dawo a sake kai shi in zaman gari ba zai yiwu ba in ma korarsa da a daga garin wajibinmu ne mai wannan in ba haka ba za mu kai lokacin da babu wani saurayi shiryayye a gari ka je ƙauyuka ka gani irin halin da ake ciki yanzu ga talauci ga rashin karatu rashin aiki a tashi a tafi a tafi lagos da port harcourt ana neman aiki a je a ɗauko halaye munana kuma a dawo ƙauye ana aski irin na tambaɗaɗɗu mun muna nan a cikin birane ana karantarwa a masallatai waɗannan mutane fa a ƙauye ba su san me ake ba su san Allah ba ba su san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wajibinka a matsayinka na uba tunda kai ne sababin zuwan wannan saurayi duniya to ka ja shi a jikinka ka nusar da shi duk abin da za ka yi na taimaka masa ya yi ilimin da zai amfane shi ilimi yanzu ba lalle mun fita daga zancen ka je jami'a ka samu digiri don gabo ka samu aiki wajibi ne jami'o'i ma su san canza tunaninsu a haɗa duk abin da za a bai wa saurayi na ilimi da yadda zai samu sana'a sana'o'in nan dole mu koma kansu sana'o'in da muka yi watsi da su na iyaye da kakanni kai ka sani ya kai bawan Allah in fa akwai ɗan adam mai rai to akwai bukatunsa in ko akwai bukatunsa to ka yi tunanin wani abu da za ka kirkiro da yake so me sa harkokin waya din nan yanzu suka fice a kasuwanci saboda jama'a sun karkata zuwa ga waya me yasa harkar abinci ba a yin asara kullum a cikinta saboda jama'a dole su ci to ka duba wani abin da dan adam yake so ka yi tunani ka kirkiro wani abu da za ka rika sayarwa kana samun kuɗi ba zai yiwu ka zauna kullum tunaninka zagin mutane ba a taimaka maka ba baka samu aiki ba kwatsan kowa a unguwa ka shiga shaye-shaye kana tsammani shan kwaya shine zai sa ka mantar da wato waɗanda abin damu da take damun ko ka shiga ɗauke-ɗauke da sace-sace a sace abu mai tsada a je a sai da shi dubu ɗaya dubu biyu a je a sha kwaya da shi har zuwa ina wannan al'umma ta mu ya ɗan uwa musulmi mu haɗa ƴaƴanmu da ilimin addini da ilimin addini ake sanin Allah kada ka ce ai to ilimin addini ne yanzu ga shi nan sai rikice rikice tsakanin malamai duk wannan ba hujja ba ce tilas a san Allah ka haɗa shi da malamin da ka amince ya san abin da yake yi ya dora shi akan abin da zai haɗa shi da san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mu sani annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya ce malamai su ne masu gadon annabawa don haka ba zai yiwu ba har duniya ta kare a ce babu malaman kirki to a duba malamin da zai hada mutum da Allah ba wanda zai hada shi da shi malamin yara su koma suna bautawa yan uwansu yan adam a hada zukatansu da Allah tare da tarbiyya mai kyau ta girmama wanda duk ya fi su da wanda ya fi su shekaru su girmama shi ba cin mutunci ba zagi su girmama kuma wanda ya ba su ilimi ko da ilimin nan ba na addini ba ne malami ne dai da ya dora su akan wani abu na tafarki na sanin rayuwa sanin duniya to shi ma ya cancanci a girmama shi rabi ibn sulaiman al-muradi dalibin al-imam shafi'i yana cewa saboda tsananin girmama al-imam shafi'i da yake yi yake cewa wallahi baya iya samun tsaurin zuciya da zai iya shan ruwa a gaban al'imamu shafi'i saboda jin girman sa da yake ya ɗauki ruwa ya sha a gaban sa yake ba zai iya sai ya koma gefe saboda yana ganin duk abin da yake ɗauka a gunsa na ilimi da tarbiyya in hankalinsa ya tafi zuwa wani wuri to zai hasarar wani abu na ilimi ko da a kyauta idan da zai iya kalli wani abu wanda akwai darasi a ciki ya yi wani musulmi mu nisanci wuraren da yake akwai fitina a cikinsu fitintunu mu nisance su fitina ta tada hankalin jama'a fitina ta sace-sace fitina ta sha'awa fitina ta aƙida da za ta sa ɗan musulmi ya bar musulunci in baka tabbata ba kar ka kone kar ka shiga harkar debate da waɗanda ba musulmi ba alhali ba ka da ilimi karka shiga harkar tattaunawa da karkatattu alhali kai din baka ginu akan sanin hujjojin addinin musulunci yadda ya kamata za ka ga wani garin tattaunawa da wanda ba musulmi ba a can zai ɗauko wata shubuhar da za ta makale masa sai ka ga ya yi sakaci a nasa addinin sai bar addini da haka ka kiyaye duk inda za ka fitinu me yasa malamai suka hana mu sauraren addinan wasu da wa'azinsu kai a cikin musulmi wanda aka san karkatacce ne dan bid'a malamai sun hana ka ba shi aron kunnen ka kana sauraron abin da yake karantarwa domin zai nesanta ka da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da fitina yana cewa man yastashraba ilayha duk mutumin da yake hankoran ya matse ta ita fitina yake hange-hangen ko ya je kusa da ita ne ko ya san me ake yi to zai fada cikin ta da ka daga ka ji fitina to ka guje ta kar ka ce bari mu je mu ga me zai faru a'a wani abin da za ka je ka gano daga lokacin za ka fada cikin fitinar da kuma har ƙarshen rayuwarka ba zai bar zuciyarka ya Allah muna roƙonka ka tsare ya ɗan musulmi duk wata hanya ta alaƙa tsakanin namiji da mace wanda ba ta halatta to mu tarbiyyantar da ‘ya'yanmu su daina ta yanzu tun ba su gama halatta hakanan tsakanin ‘ya'ya mata irin barnar da take aukuwa ta mata su nemi ‘yan uwansu ƙananan ‘yan mata da manya har da matan ƙauye ana samu abin da yake sabbaba lalacewar aure wata rana za mu magana akan wannan saboda hatsarinsa da kuma yaduwar wannan lamari cikin gidaje saboda duk sharrin abin da ake kallo din nan ta hanyar waɗannan wani ya ɗan musulmi mu kuma ne sanci hanyoyin kalle-kallen nan duk abin da ka san in ka kalle shi ba zai kusantar da kai da Allah ba zai nisanta ka daga Allah to haramun ne ka kalle shi kar ka fara buɗe ƙofa kar ka fara cewa bari in ga me ake yi a nan in a waya ne da wani website da za ka leƙa kar ka leƙa shine zaman ka lafiya kada ka kalla daga ka ji shaidan na ziga ka duba wannan ma shiga nan gurin to ka fasa ka fita gara ka ajiye wayar ka ɗauki alƙur'ani ka karanta kai wani abu da zai ba zai jefa ka cikin rayuwar nadama har ƙarshen rayuwar a nisanci gidajen talabijin waɗanda suke karantar da barna da matsalewar zuciya akan abin da ba zai amfane ka ba firis iri-iri da ake fito da su mutum ya kasa zuwa masallaci ya kasa zuwa makaranta ya kasa yin abin da zai amfane shi saboda kallon wani siri ya ga ƙarshen bai yana so ya ci gaba ya hana shi kansa duk abin da zai amfane shi a rayuwa bai taimaka a aikin gidansu ba bai taimaka wa iyayensa ba ya kuwa zancen yana da yawa akan waɗannan al'amura wajibinmu mu tashi mu tsoraci ubangiji mu kiyaye abin da ya hana mu mu nisance kuma sannan mu rungumi abin da zai mana amfani a duniyar mu da lafiyar mu Allah muke roƙo ya tsare mu kuma ya san uwa musulmi abokai wajibi ne mu kiyaye waɗanda abokai muke mu'amala da su duk ɗan adam ɗin da ba zai haɗa ka da Allah ya tausasa maka zuciya ka kusanci ubangiji ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to ka rabu da shi wutar jahannama ba a jure mata a nan yanzu za ka iya jurewa wata ukuba amma wutar jahannama ba za ka iya jure mata to ka kiyaye duk wanda alaƙa da shi zai kai ka wuta ko a babin aƙidarsa ko a babin aikin da yake aikatawa masu tsafe-tsafe ne masu sabon Allah masu zinace-zinace sace-sace nuwatsi da sauransu shaye-shaye duk mutumin da zai dora ka akan wannan hanya ka nesance shi ba naka ba ne ba abincin tafiya ba ya Allah mana roƙonka ka tsare mana waɗannan samari mu ma ka tsare mu ka tabbatar da mu akan tafarki madaidaici اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وذلل اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله منا روحك رحمك قولنا الامه al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka ji kanmu Allah ka ji kanmu Allah ka ji kanmu Allah kai mana rahama Allah ka dora mu akan tafarki tafarkin da ka yarda da shi tafarkin da ka aiko annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi ya Allah ka kinsa rayuwar samarinmu Allah ka kinsa su Allah ka sanya musu san addini Allah ka nesanta su daga dukkan fitina fitinar mummunar aƙida da shubuha da kuma fitinar sha'awoyi da tambadewa da lalacewa da karkacewa ya Allah ka hana su sace-sace da kuma zinace-zinace da shaye-shaye da luwazi da sauransu ya Allah ka kinsa 'yan mata a gidaje Allah ka ɗora su akan tafarki madaidaici duk gidajen talabijin da kuma wato kafofi daban-daban na sadarwa waɗanda suke yaɗa barna ya Allah muna roƙonka Allah ka toshe su ƙasarmu saboda sunan yanci an bar komai a yaɗa shi ya Allah muna roƙonka irin abin da ake yi a wasu ƙasashe na toshe wasu kafofi irin waɗannan Allah ka sa basira ga shugabanninmu su rufe duk abin da zai kai ga lalacewar samari a tunaninsu da kuma wato a halayensu ya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah kuma ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka yassare mana abin da ya kuntata a rayuwarmu tattalin arzikinmu ya Allah ka haɓaka shi Allah kuma ka tattala mana rayuwarmu da tsayuwa akan addini da kuma mai da hankali akan abin da zai amfane mu a rayuwa ya Allah ka kinsa mana shugabanninmu Allah ka dora su akan tafarki madaidaici dukkan abin da zai amfani al'umma Allah ka ba su ikon aikata shi gwargwadon karfinsu duk abin da zai cuci al'umma Allah ka taimake su akan yaƙarsa yaƙa da gaske kuma Allah ka ƙarfafi zuciyarsu kar su ji tsoron kowa wajen yaƙar fasadi a cikin al'umma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar qumu ila salatikum yarhamukum